أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق يوم كدار الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا أصبر uku ga watan Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a a ci gaba da karatunmu na ashfa jiya mun tsaya a ƙarshen fasali na uku a ƙarshen fasali na biyu yau insha Allahu za mu tashi a farkon fasali na uku wanda yake magana akan haƙiƙanin isra'i da Allah ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bismillahirrahmanirrahim Mala ya ci gaba da cewa alfasalu salisu fasali na uku a haƙiƙatul isra'i shi wannan fasali zai mana bayani akan haƙiƙanin isra'i da Allah ya yi isra'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to yanzu za mu ji shin wai menene haƙiƙanin isra'in nan tunda a karatun baya an ji matsalolin da aka koro game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fifita shi, ya zaɓe shi, ya ɗaukaka ambatansa, ya ba shi matsayin da bai taɓa ba wani in ba shi ba, na kiransa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zuwa ga Isra'i da Mi'raji da shi subhanahu wa ta'ala. To yanzu tun da an ji Isra'i ya tabbata, to yanzu kuma za a yi magana a kan shin wai shi Isra'in nan ma menene haƙiƙanin shi. A summa ikhtilafatu salafu wal ulama'u yace sannan gabata na ƙwarai wal ulama'u da sauran malamai ikhtalafa sun yi sa wato sun ƙari juna da fahimta hal kana isra'uhu bi ruhihi aw jasadihi yanzu tunda an tabbatar da yin isra'i da miraji da manzon Allah shin yanzu abinda malamai ke magana a kai shin shi wannan isra'in Allah ya yi isra'i da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ruhinsa ko ko da jiki aka tafi gaba ɗaya ala salasi maƙalatin malamai sun ƙari juna da fahimta akan zantuttuka guda uku fazahabatu da'ifatu ila annahu isra'i birruhi sai wani yanki na malamai suka tafi kan cewa shi isra'i an yi shi ne da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu ru'ya mananin kuma cewa shi Isra'i ru'ya ne na bacci ma'a ittifaqihim anna ru'yal anbiya'i haqqun wa wahayun tare da ittifaqin su masu wannan ra'ayi cewa ru'ya ta annabawa da abinda annabawa suka gani a cikin bacci gaskiya ne kuma wahayi ne wa ila hadha zahaba muawiyatu akan wannan fahimta ne ma'awiyatu bin abi sufyan wannan ita ce matafiyarsa wato yanki na farko sun tafi kan cewa lallai ba ba shakka an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma su a fahimtar su wannan isra'in Allah ya yi shi ne da ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da jikinsa ba alaihi salam to za mu ji bayani a gaba wa haka anil hasani an an tsohi kaya daga hasan al-basari wal mashahuru anhu khilafuhu zance mafi bayyana daga gurin hasan khilafuhu sabanin wancan zancen na mutanen nan na farko wa ilaihi ashara muhammad bin ishaqa zuwa gare shi ne muhammad dan ishaqa yayi ishara wa hujjatuhum hujjas susu qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki wai su hujjar su na cewa wannan isra'in an yi shi ne da shugaba alaihi salam hujjar su ita ce Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka ha illa fitnatan linnas ai ya rasulullahi ba mu sanya wannan ru'yan ba wadda muka nuna maka ita sai domin ta zama fitina ga wasu yanki na mutane abin da ya faru shine a bayan zuwa bayan dawowa daga mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan da yazo sai yake labarta ma jama'a cewa ga abin da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya kiraye shi kamar yadda ya gaya ma ummu hani'in binta abi dalibin ‘yar uwar Sayyidina Aliyu ko? Uwa ɗaya uba ɗaya da Sayyidina Aliyu karamallahu wajen wardillawan. Sai ya gaya mata cewa ga abin da ya faru fa, a cikin daren nan ba muna tare da ku ba, eh, da daddare, eh, to bayan nan muna taron nan kuma bayan dare ya yi kuma he ga Jibrilu ya zo Allah ya yi kira na. Aka yi je Baitul Maqdisi kuma muka hau sama. shikenan sai ta ce to yara abinda nake so da kai ya rasulullahi ga shawara tun da ka san halin da ake ciki na a takun saƙa da wasu ke yi wato damuwa kenan da wasu ke da ita dangane da lamarinka a cikin garin nan na makka to me zai hana abin nan tun da bai zama dole a haɗi ba kawai ka ɓoye mu dai mun ji ko mun yadda kawai kai shiru da bakinka saboda kada hakan ya zama dalilin da wasu za su fitunu daga cikin masu raunin imani saboda in an faɗa kafare za su musa in sun musa za su ja hankalin raunanan mumunai su ma su ji ba su aminta ba hakan kuma ya ja zuwa gardansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai akwai saƙon Allah a ciki tun da kau da saƙon Allah a ciki to ɓoyewa ba zai yiwu ba dole na faɗa. Sai ta ce to yanzu ya za ka yi wajen faɗi ya ce zuwa zan in kira mutane sai in gaya musu. To ka san in girman ka ya kai girma sai Allah ya haɗa ka da wasu maƙiya sai su riƙa taimakon ka. Shi ne Shehu Ibrahim yake cewa wal aduwu yuqarrizu. To da girman manzon Allah sallallahu alaihi ya kai girma. Sai shugaban maƙiyan shugaba alaihi salam shine PRO ɗin shi a cikin jama'a. Abu Jahili shi har zuwa yake musamman gun manzan Allah sai ya tambaye shi to yau ko mai aka ce an Allah ya yi magana ne sai da mutunci ba to ai karama ce ta manzan Allah mujizan manzan Allah ce maki ya zama hatimi shi yana ganin yana kiyayya kuma sako ke isarwa cikin haka shi ke tallatawa shi kenan sai manzo Allah ya ce kwarai shugaba ya hito kenan kofa gida yana tunanin ta inda zai fara bayan an gama wancan magana da su ummu haniya sai ga Abu Jahili da Abu Jahili ya zo ya ce to ya yau akwai labari ya ce kwarai kwarai ma kuwa yau akwai magana ya ce to me ya faru ya ce ai cikin daren nan Allah ya yi Isra'i da ni daga masallaci ne alfarma na Makka zuwa baitul maqdisi an ce yana tsaye hezan na shi abu jahil sai mu girman maganan nan sai ya zanna ya ce eh ya ce baitul maqdisi kake magana ho ya ce kwarai ya ce ai tsaya ma ka ji ba a can abin ya tsaya ba ai daga baitul maqdisi ma muka hausa mu muka je gani da Allah ya ce wane mutum shikenan Abu Jahal saboda ya samu hanya a tunanin shi mai rauni da zai kura shugaba alaihi salam sai ce to yanzu kana nihin wannan magana a fasa ta kowa ya je ce kwarai kuwa ya ce to ni ba za a ji a baki na ba amma bari in gayyato mutane ka gaya musu shi kenan ya zo ya jama'a ku taho ga abin mamaki yau dai za a yi ta ta ƙare sha'anin nan da muke gaya muku cewa ba gaskiya ba ne sarefa ce to yau za a yi ta ta ƙare shi kenan mutane suka taho abu jahili a cikin gayyato jama'ansa yana aikin shi na pro sai ya haɗu da sayyidina abubakar siddiqu sai ce ma sayyidina abubakar ta kai da duk abin da sahibin nan naka yi he ka yadda to kai ma yau ƙarshen kuka kuka kuf ta kuɗi ya ce to me ya faru ya abal hakam ya ce ai yau ya zo da wata magana wadda maganan nan ko kai ka ji ta baka yadda da ita saboda ai abin bayyi wani ya ce to me ya ce ya ce wai ya ce wai cikin daren nan ya je daga ɗakin Ka'aba ya je Baitul Maqdisi kuma ya dawo. Ka san abin da yasa Abu Jahal ke jinjina magana? Daga daga Makka zuwa Baitul Maqdis tahiya kwana arba'in ce akan raƙumi. Kwana arba'in zuwa, kwana arba'in dawowa. Shi yasa yake ganin kai yau fa dai kawai magana kuma ta ƙare. Allah ya kawo lokacin da kowa zai gane gaskiya shi a ganin shi. shikenan sai na abubakar siddiqu ya ce a ta wannan magana mai sauƙi aini gasgatawa ta da shi da yadda nake yadda da shi da yadda na aminta da shi in ce man yayi ya hau sama ya je gurin Allah zan yadda kuma kafin ya gaya mashi kafin ya gaya mai cewa ai har ma ya ce ya jira yake yi in abubakar ya karyata wannan a haukar shi abu jahili sai ya ce to ai kai ba ma nan ya tsaya ba ai ya ce har sama ma ya je sai karama sai na abakar ta faɗa sai ce to ai kai abu jahili ni ba ma wannan ba ai ni in cewa ya ma ya hau sama wallahi za na yadda da shi sai ce to ai ya ce hakan ya ce to ai na yadda shi ce nan aka kira jama'a mutane duk suka zo shi ke nan sai abu jahili ce to faɗi masa abin da ka faɗi da kanka sai ya faɗi yana faɗi sai na abubakar ya ce gaskiya ne na yadda ya ce na hau sama na je na yi mi'raji da Allah ya ce na yadda shi kenan sai mutane mutane da ke gurin wannan suka ce kai wannan wannan kawai ai ka kai siddiku wannan kai ne abubakar siddiku me wannan irin gaskatawa haka daga an haɗu magana kai ka yarda ka yarda su suka sa mashi abubakar siddiqu manzon Allah ya tabbatar Allah ya yi tamtar a nan gurin ya sami wannan siddiƙan ta kai a siddiƙul akbar to da aka haɗu wannan magana mushrikai duk suka yi masa raunanan mumunai suka kai ba su yadda ba da yawa ai sun yi radda sai suka bar musulunci saboda suna ganin ai bayyawo to shi ne dalilin saukan wannan aya to bari in ƙarshe mana kissai sai abu jahil a gaban mutane sai ce to saboda mu tabbatar maku da cewa ba a je ba bari mu masa tambayoyi shi kuma abu jahili ya je baitul maqdis ya je ya je ya je da yawa saboda ai falke ne dan kasuwa ne shine sai ya ce to bari mu ma tambayoyi sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba mu labarin baitul maqdis din ya cikin gurin yake to ka san wani wani lamari na Allah shi kuma shugaba alaihi salam kahin nan bai taɓa zuwa baitul maqdis ba gashi kuma da ya je da tattare je kuma ba zama yayi a ciki aka yi wasu ma'amaloli da zai kiyaye komai da ke gurin ba shine a hadisi za mu ji can gaba manzan Allah sassan ya ce ba a taɓa man tambayar da ta sa ni damuwa irin wannan tambayar ba. Yace ba a taɓa man tambayar da ta sa ni damuwa irin wannan tambayar ba. To ga dai abu an yi, masu gaskatawa sun gaskata, sai na abakar da mabiyansa, masu ƙaryatawa sun ƙaryata Abu Jahil da mabiyansa, ga tambaya ta zo ga tambaya kuma babu amsar ta hadiran a lokacin shugaba ya yi shiru cikin yanayi sai ga mala'ika jibrilu Allah ya turo shi sai aka kinkimo baitul maqdis sai aka ajiye manzon Allah a gaban shi shikenan a wata ruwaya kuma aka ce a'a ba kinkimo ta aka yi ba hijaban duk abin da ya tarbe ta daga barin ganin manzon Allah shi aka kore in baka gane yadda wannan karama take ba wannan mu'ujizar take ba ai al'umma manzo Allah ma Allah masa karama yanzu dan Allah jaririn da bai isa haihuwa ba nisan shi da kai ai yahi nisan ka da wanda ke Lagos ko da ga oshi gaban ka saboda ne Lagos zaka hau mota ka je ka gashi shi yanzu wannan jaririn ina zaka hau ka je ka gano ya gashi kusa da kai amma nisan shi gara na Lagos saboda Lagos aje shi kau dole he an jira oshi ta haihu shi amma ba tare da hakan ba idan ka je asibiti za a yi tsakanin shikenan sai likita ya sha wani abu a nan jikinta sai a dangula wani abu sai a ce to kaga dan nan kwanta a cikinta baka ga dan yin hijaban bai dace da su ko mu gane ba ko Allah ya mu manzo Allah aka yi hijaban shikenan sai ya ci gaba da bayani ai dakin kaza ne kofar ya kaza ne tagashi kaza ne kusurwa kaza ne yadda yake haka yake haka yake to ko mutanen da ke gurin banda Abu Jahil su ma sun sani sai suka ji kai kuma ho maganin nan haka take sai Abu Jahal ya ce to na ji akwai ƴan jama'an mu da suka yi tafiya daga Baitul Maqdis za su zo Makka yaushe za su dawo in ka je gaya mana to dan Allah aran ma mu duba wani abu wata mu'jiza ta manzon Allah da hanyar da kafirin nan suka jure da Allah ya ba manzon Allah mahita barka ji ai tambayar ba wannan ta dace yi ba ai tambayar da ta dace da hankali na tattaunawa sai ya tambaya ina ka bar su amma yaushe za su dawo wa san sun da su dawo in wani abin tsaye da su a hanya ba ina son mu lura tambayan ma ba a yi ta akan ka'ida ba ko manzon Allah ya ba ta amsa kuma ta tabbata sai ce to yaushe za su dawo na dai mun dai fahimci a tambayan nan ba a yi ta a kan adalci ba ko ba adalci a tambayan nan matafiyi in an ce ya je Kano ga nan ya hawo mota sai aka tambaye ka yaushe zai dawo sai ka ce to in Allah ya tsare ba wata larura in Allah da nan da awa uku da rabi duk abin da ake ya zo mu huta to ka isa ka ce haka in mota ta facewa amma shi sai ya tambaya rashin adalci shugaba bai ce mai gyara tambayar ba ya an same cewa ran laraba da sahi daidai hitowar rana daidai za su shigo gari shikenan to ai shi fa Abu Jahil nan munafiki ne kunya ya ji ya ji kunya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa tambaya ta Baitul Maqdis saboda haka bari yanzu ya kawo zancen kuma da zai kauda hankalin mutane ga barin kallon waccan gaskiyar ta annabi in ba haka ba ai he shiru an kada ya shi yasa sai jeho wannan da manzo Allah sallama ya ce ranar Laraba ne shikenan sai ya ce to mu je mu ji ranar Laraba kaga ai ya raina makafarai wayo ko ya akai da hukuncin gaskiyar da manzon Allah ya faɗi akan ta ba ai a gaskata manzon Allah kan gaskiyar da ya faɗi kaga ya shillake magana haka munafiki yake kullum shi kenan da abu jahil ya ga haka sai ya ce to a jehiran laraba da ranar laraba ta yi gari asuba ta yi ba a ji motsinsa ba mutane suka hau saman itatuwa da saman duwatsu abu jahil shi ma ya hau saman duwatsu ana hangen zuwan waɗannan da manzan Allah ya ce gasar da yi shi kenan abu jahil ya ɗimoci ya rikici lokacin da yake cewa to jama'a ta tabbata dai ga rana nan ta fito daidai lokacin waɗanda ke ƙasa ke cewa to ai ta tabbata ga nan suna shigowa maka to shi ne abin da ya faru kafirai suka ci kunya Allah ya tabbatar da gaskiya wannan isar ita ce dai saɓanin hadisi zance ya zo kan cewa ai manzon Allah ya ce za su zo ne kafin faɗuwar rana ba kafin fitowar ta ba shine a wani ruwayan aka ce yana daga cikin lokutan da manzon Allah ya tsaida rana ko ga rana za ta faɗi gashi kuma ba su shigo ba sai ya tsaida ta ta jira suka zo sai ta faɗi yawwa to amma dai mafi inganci wancan na ranar laraba da sahiya wallahu alam to wannan shine ma'anai wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka ha illa fitnatan lin-nasi to da wannan aye waɗanda suka ce ai ba da jikin shugaba ya je isra'i ba suka kawo hujja to shine nan abinda alƙali ke nuna mana ai wannan ma aya ita ce babban hujjar da ke nuna cewa da jiki aka ce saboda me saboda Allah ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arkaha illa fitnatan lin-nasi to ai mafarki ba fitina bane yanzu me laihinka dan ka zo ka ce wallahi a cikin mafarki yau ki daddaren nan sai da nake wai duniya so 50 dala akwai mai kare taka to ai kila in ya kare taka shi so goma yana yin mahoikin kura ta haɗe shi kuma ya tashi ga gayanan zanna akan gado mafarki ba abin da bai iya zuwa da shi saboda haka da wannan aya tana nihin mafarki ne ai da kun fitina ba tunda shi mutum dan adam da kafiri da musulmi ya san mafarki na zuwa da abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba saboda haka dan ka zo ka haɗu wata magana a mafarki sai aka ga kayi girma za a ce ka ba komai ai mafarki ne to ai inda mafarki ne da bai san fitina ba saboda haka ayat tana nuni da watsake farke a wa ma hakau an Aisha radiyallahu anha da kuma abin da aka hikaito daga saitina Aisha ta ce ma faqattu jasad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ai ko da manzon Allah ya je Isra'i a fahimta Aisha ta ce da jiki da ruhi ya je ba da jiki ba saboda me ta ce bata taba rasa jikin manzon Allah ba bata taba dubawa ta ran ta ga bata gashi ba to da Allah san da aka yi Isra'i ba aure Aisha ba ai a Makka aka yi Isra'i to ai sannan ba a aure ta ba kuma ma shine nan a ƙasa alƙali ya ce to ai ko ma Aisha ai zai wahala ma in an haihe Aisha lokacin da aka yi Isra'i yace in ma an haihe ta to a lokacin ba ta da wayan ta kuma ta iya shirin din abin da ya je da abin da ya dawo bare har ta ce ba ta taba rasa jikin manzon Allah ba to wannan hadisin akwai maganganu a kan shi ko dai ya zama Aisha labari aka bata ita ma ta maimaita ko kuma ya zama ba abin da take nihi kenan ba ba a san abin da take nihi ba ko kuma ya zama hadisin nan to akwai wani hukuncin kanshi daban kaga dole dai ɗayan biyu ɗayan ukun nan saboda ita dai lokacin bata tare da shugaba ba ma bare ba hatta ce bata abin nan ba to shine zamu ji ƙarin bayani wa qawlu anas da kuma faɗa anas wa huwa na'imun fi masjidil harami yace ai hakan ya faru da manzon Allah ne lokacin yana bacci a masallaci mai alfarma wa zakara da kissata sai ambaci kissan sun maƙala fi akirha a ƙarshen kissan sai ya ce fastaiqastu wa ana bil masjidil harami sai na farka ina masallaci mai alfarma wai nan gurin wannan hadisin na Anas ya kafa sun kafa hujja da shi kan cewa ai yana bacci ne sai aka tahi da aka dawo ya farka to zamu tafi wa zahaba mu'zamu salafi wal muslimina ila annahu isra'u bil jasadi wa fil yaqazati to wannan shine zancen mutane na uku a zancen mutane na biyu kai wa zahaba mu'zamu salafi manyan salafu wal musulmi na da musulmai sun tahi ila annahu isra'u bil jasadi cewa shi manzon Allah an yi isra'i da shi ne da jikinsa wa fil yaqazatu kuma a wazake wa hadha huwa al wannan shine ya inji alkali wa huwa qawlu ibn abbas shine zancan abdullahi abbas wa jabirin wa anas wa huzaifata wa umaru wa abi hurairah wa malik bin sa'ata wa abi habbatal badari wa ibn mas'ud والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن مسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وإكرمة وابن جريد وهو دليل قول عائشة ساشي تنجرغا وهو قول الدبري وابن حنبلي وجماعة عزيمة من المسلمين nawa ka irga fiye da mutum 25 daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi kan cewa an yi isra'i da shugaba jiki da ruhi shi sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majada wa azama da jikinsa da ya rayu da sai na abakar da shi wa huwa qawlu akasar al mutaakkirina kuma shine zancen da yawa daga malaman da suka zo daga baya min al fuqaha'i daga cikin fuqaha'ul muslimina wal muhaddisina shine zancen malaman hadisi wal mutakallimina shine ra'ayin malaman tauhidi sune mutakallimina ko wal mufassirina da ko masu tafsirin alqur'ani duka sun tayi kan cewa shugaba yayi isra'i cikinsa da ruhinsa a watsake shi sallallahu alaihi wasallama to ai zan abinda ake so mu gane abin da Allah ya yi da manzan Allah. Allah na nuna mana girman annabi ne. To tun da mun tabbatar da Isra'il nan don girmama lamarin manzan Allah ne, to to a watsake ne zai fi ya girmama shi koko a bacci to dole ya zama a watsake haka ce saboda shi komi na Allah yana nuni da girman manzan Allah ne shi yasa ko magana aka yi sai kaga maganan nan ka fas- an fassara ta a wata ma'ana wadda ma'anan nan bata isa matuƙa cikin girman manzan Allah ba to baka fahimci abin da ake nihi ba kamar irin su wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wala lakiratu khairul laka min al ko wala sawfa yudika rabbuka fatarde alam yajidka yatiman to ka gani to nan gurin sai kaga ana ta wasu irin fasarori karfa inda ba suka nuha fasarorin nan ma alƙali ai yayi maganganun su a cikin ashfa ko I- aka kuma shehi ya sha gaya mana wannan ko ya sha gaya mana yace wajen fassara wa'annan wajadaka dalan fahada ko batacce mutum wanda ya bata ya halaka ya bata wa wajadaka ya same ka ya rasulullahi fahada sai shiru to ga ayatan tana magana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kaza kun minha ai ita ce ko to ya zo ku abin nan kuma wajadaka ailan fa agana talaka mara komi ya same ka heye wadatu sai menene yawwa ya fi man fa'awa shine farko to maraya maraya wanda bai da uwa bai da uba ya same ka ya rasulullahi sai ka ya taro kai zuwa gare ka ka zama uwan shi ka zama uban shi ba haka bane kuma hadisin da ke tabbatar da wannan fasara a haka shine hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alam ajrukum dullalan fahadakum Allahu bi wa alatan fa aganakum Allahu bi wa mutafarriqina fa allafakum Allahu bi shin ba na same ku batattu ba Allah ya shirye da ku saboda ni talakawa Allah ya muku arziki saboda ni ko kanku ya rabu Allah ya haɗa kanku saboda ni to shi yasa abin da ake ni duk wani abu da zaka ga yana nuni da wani abu na kaga baka kaji ba a girma shugaba cikin shi ba wallahi ba haka ake ni ba sai dai in ba a gane abin da ake nihin ba kamar irin su abasa wata wallah an jahul a'ma in dai kaga fasarar nan bata girmama manzon Allah ba wallahi ba a gane abin da ake nihi ba Allah bai taɓa zargin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu zargi tsakanin Allah da manzan Allah to ya za a yi Allah ya zargi shugaba alaihi salatu wassalam bayan Allah ya gaya mana a cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allahu shadidul quwa kuma shine zai wani abu kuma Allah ya zarge shi kan abun ba da manzan Allah ba ko kuma ba a fahimta ba yawwa to wannan shine wa qaifatun wasu jama'u da yawa sun ce kana al-isra'u bil jasad yaqzatan min al-masjid al-harami ila baitul maqdis shi isra'i an yi da manzon Allah ne a farke amma fa daga masallacin mai alfarma zuwa baitul maqdis ne yake a farke kuma da jikinsa a fahimtar su wa ila sama'i amma zuwa hawa sama bin ruhi da ruhi akai wannan wa hatajju bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce subhanan lazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa wai sai suka ce ai Allah cewa yayi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to tunda haka Allah ya ce to da jikin shi aka yi kuma an an ce asara usriya sara tahiya ne da jiki cikin dare mutum ya taka ya tahi da jikinsa cikin dare to an yadda cewa daga baitul masjidil haram zuwa baitul maqdisi da ziki aka yi amma ai ba ambaci zuwa sama ba to saman an yadda an je amma su a ganin su da ruhi aka je tunda wai a ganin su da da ziki aka je da Allah ya ambata a ai shine sai alƙali ya ce to me ya kawo ambatan su zatul muntaha a ƙarshen a can gaba a ai ko me ya kawo ambatan ma zagal basar wa madaga a can gaba a ayoyin ita ma su zatul munta hadin a baitul maqdis ne ka gani yawa na'am faja'ala ila majla qasa gayatul isra'il ladhi waqa'a at-ta'ajjub fihi bi azim al-qadari faja'ala ila majla qasa sai aka sanya zuwa makasajil a ƙasa gayatul isra'i shine makwarar isra'i allazi waqa'a ta'ajjubu fihi wanda al'asabi ya afku a cikin sa bi azimul qadar da girman qadar Allah nan nada tahiyya kwana 80 amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo gumin jikin sa ma dimin jikin sa ma bai huce ba ka gane abin da ake ni idan ana bacci idan mutum na bacci jikin shi na ɗaukar zafi to da shugaba alaihi salatu wasalam ya yi wannan tafiya ta kwana tamanin ya je ya dawo amma gomin jikinsa ma bai huce ba a cikin ɗarfata ainihin wannan abin za a fahimce shi a cikin girman lamarin Allah shi dama Isra'il nan in mun lura fa abin da yake bukata kawai san annabi da ya yi gaba sai kuma sallama ma Allah ai a cikin kai kanka ma وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أي أتكن كان كما تكنا وفي أنفسكم أفلا تذكرون to akan kama akwai abin da ka shallake ka tahi neman wani abin yanzu duk ga munin gurin da yan shekara goma goma yan ishirin ishirin yan ishirin da biyar biyar irin mu da yan talatin da masu sittin da saba'in to tambayar da zan mana da Allah wa zai iya bani labarin ran da yawa yi gari sai ya fahimci cewa lallai yau daga nan cinyata zuwa ƙuguna ya ƙara tsawo da lamba uku da Allah a ba mu labari ko ba kai bane da kake jariri ai kai ne dai jariri da ko ta to yanzu kowa ya zo ya bayani ai jikinka ne dai kai ka mallake shi ariyawarka to ba mu labari sannan ai kowa nan yana jin kishi to ba mu labari in ka sha ruwa in wai in ma ka ji kishin kishin a ina kake jin shi a kwakwalwarka kake jin shi ko a zuciyarka ko a jikinka ga ya mana a ina kake jin kishin kuma zaka ce ka ji kishi to tunda kishin ba a iya ganin ya to haɗi mana a wani guri kake jin shi a jikinka shin a cikin ka ne kake jin kishin ko a zuciyarka ko a kwakwalwarka a ina kishin yake kuma in ka sha ruwa ka ce yanzu na koshi alhamdulillah kishi ya gushe ta ina ya biya gushe kuma ruwan da wace hanya da wace hanya ya bi sannan da kake ci ka ce na ji hankali na ya kwanta raina ya yi sanyi wai shi ruwan da ka sha shi cikin ruhin ka ya shiga ne sai ran naka ya sanyi ko koya abin yake ki yoshe bayani akan ka zai gagare ka a cikin kudurar Allah da isa shi kuma shi kenan bayani kan wasu abubuwa kuma ka bari ya ruda ka sallama kawai sallama kawai sannan mai ciki ba ta taɓa gane a wata rana ba ce ta wayi gari sai ta fahimci cewa tsakanin minti ɗaya da minti biyun nan daga ƙarfe uku na rana zuwa hudun ranar nan to sannan mai ciki na ya bul sai ya ƙara girma ko ka taɓa jin wata mai ciki ta zo mata kana da ciki sai take baka labari kai ayyau na ga abin mamaki to ya kika gani ai cikin nan ina sallama sallar azhar sai na jibbal ina dubawa sai na ga ƙara girma lala ka taɓa ganin haka zai yiwu to yi bayani akan kawunan mu cikin isa Allah da ƙudurarsa ya gagare mu sai kuma mu sallake kanmu mu hana sallama kanmu tukunna eh Allah ya yi ƙarfin mutane malam Allah ya wuce haka shine maulan mu cewa Amr Tijani Abul Abbas yake ba da wani labari yace wannan yana nan a cikin jawahirul ma'ani yana nan a cikin bugatul mustafida yana nan a duratul kharida insha Allah ya ce wani bawa ne daga cikin bayan Allah wali ne kashifi mafutuhun alaihi yana zanne da almajiransa yana koya masa karatu sai ya ɗauki buta Shehu Tijjani radiyallahu anhu yana ba da jawabi ne kan irin abin da Allah ke yi da shugaba da yadda Allah ke yanke lokaci sai abu ya faru sai ka ga abin malam kamar ma ba a je ko ina ba kuma sai ka ji abin lissahi ne na shekaru da yawa akai kamar irin kisar Isra'il nan shi kenan wannan bawan Allah yana yana zanne da almajiransa sai ya buƙaci kama ruwa yana buƙatar kama ruwan nan sai ya shiga kofar falon gidansa sai ya je bayi yana shiga kawai sai ya ga wata kofa an buɗe mishi kawai sai ga an ɗauke shi sai aka kai shi wata jazira sai gashi a wata jazira me jazira tsakiyar ruwa da ya ɗan tsibiri ko tsibirin nan na tsakiyar ruwa yana zuwa gurin sai ga "Ah, to ainihin wata alƙarya ce ta wasu jama'a wasu mutane ne ke rayuwa a wajen sai ga- ya ci gaba da rayuwa tare da su a matsayin bako ya zo har Allah ya haɗa fahimta shi da wata mata ya aure ta da ya aure ta suka haihi ‘ya'ya bakwai da suka haihi ‘ya'ya bakwai shi kenan ana nan ana rayuwa ran nan kuma ya saba da mutanen an yi shekaru da yawa sai ya zo gehen tsibirin nan kawai he ga ƙofa ce ba wannan ai ƙofar bayan gidan shi ce kawai he ya shiga ina shiga he ga ya a gida ya hito sai ga ya a falon gidan shi ya bullo sai ga wannan almajiran nashi da ya bar su ana karatu ya je ya kamo ruwa sai ya same su suna nan sai ya sami matar shi da ya bari tana nan dai ita ce ba abin da ya ƙaru ko ya ragu a yadda ya batta kayan jikinta ma da ya tafi ya batta su ne jikinta sai zan na yake tambaye su sai ce musu wai ku da na tahi ba ku ji ni shiru ba suka ce kai mala wannan irin gaggawa amma yi tsarkin dare kawa mala wannan tahiya wannan shiga bayi naka sai ce kai ko tsaya ku ji fa shigan nan da nai ina shiga Allah cikin ƙudurarsa to ai in dai kai ina da imani kuma aka ce Allah da ƙudurarsa ai an sallame ka ai an sallame ka sai ce Allah cikin ƙudurarsa sai na ga wata ƙofa ina shiga na je wata jazira kun ji abin da ya faru yanzu haka a garin ma ina da yaya kuma dama na gaya masa asalin garinmu kuma na ce musu duk ran da suka gaba su ba su taho garin na koma ana nan hega mutanen sun zo garin da 'ya'yan shi da ya haihu a garin dan Allah ya zaka yi da wannan a cikin lokaci to wai kai da ake ce maka Allah gagara ne to wai kai sai aka gane ya gagara idan kana ganin wannan abubuwan duk ba za su yiwu ba a Allah a gwan Allah to ya kai ka gane isa Allah innahu ala kulli shay'in qadirun to ya ya zama qadirun gurin ka in ka masa irin waɗannan abubuwan sannan duk idan baka fahimci wannan ba dawo cikin kanka kai kanka so nawa kai maholki ga yanan ka kwanta bacci shi kenan sai kaga wata mata kana son ta shi kenan kai ta manta ya kuka je ƙofa gidansu wai yau ka je ta ƙi sauraron ka gobe ka dawo ta ƙi sauraron ka wai har wata rana ka haɗa kai da wani maƙocinsu har dai ta yadda da kai a cikin kwana uku aka nemi aure aka yi aure har ma ta yadda ta aure ka har ma ta haihi ‘ya'ya uku firgigit iya ka farka ce ka tashi an kira a salatu to saboda ka raina jama'a ka yadda da wata kusurar taka da ka a cikin bacci shekara nawa ka ka wahalar da mutane eh to in an ce Allah to magana da kare saboda haka tahiyar nan ta Isra'i ka san tahiyar shekara nawa akai tahiyar shekara dubu bakwai da kwana tamanin akai amma manzon Allah sallama ya je ya dawo dumin jikinsa na baccin da yayi bai wuce bai huce ba iya shekara dubu bakwai da kwana tamanin aka wayi gari da shi a maka kuma har su abu jahil da iskar an kure su sun sallama sun gudu da borin kunya da bala'in kiyayya ta rashin sallamawa sun rasa tacewa wallahi dole suka yi shiru suka daina karyatawa baya an kaya musu kuma abin ya tabbata haka yake kuma su ma sun san haka ne saboda haka lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagaru kowa fahimta ba wani mutum da ya kewaye da fahimtar lamarin shugaba ƙarshen dai abin sallamawa ne yawwa sallamawa ne to shi ne abin da ake ne na'am na miki eh allazi waqa'a ta'ajjubu fihi bi ta'zimil qudrati da girman qudrar Allah wattamadduhu da kuma yaban shugaba bi tashrifin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi da daukakawar da Allah ya yi manzon Allah da Isra'il wai zaharil karamati da bayanar da karamar shugaba lahu ga annabi bi Isra'i ilaihi da yin Isra'il nan da ya zuwa ga Allah qala haula'i waɗannan malamai suka ce walau kana al-isra'u bi jasadihi da a ce Isra'i an yi sa ne da jikinsa a ila za'idan alal masjidil aqsa la zakarahu da an yi sa ne da jiki kuma ya zama an dada an wuce masjidil aqsa an hau sama to da Allah ya ambata in ji su fa yakunu ablagu fil madahi saboda hakan zai zama shine makwara a yabo wai ka gane abin da ke suke ni wai suna nufin yadda ake yaban annabi yake girmama abinsa to da a ce isra'in nan an yi shi da jikin shugaba har ya zuwa sama duk da Allah ya yi bayani tiriyan tiriyan su duk waɗanda su da talman ta haɗin ba su isa su bayani tiriyan tiriyan ba a tasu fahimta Allah ya saka musu da alheri kowa a cikin kokarin shi yake cikin annabi sai ka gama gudun ka ka gama kokarin ka sai wani ya zo shi ta inda ka tsaya din nan ta nan ya fara shi ma ya shekarar miliyan yana kokari ya kura kokarin shi har ma ya mutu cikin aikin wallahi in wani ya zo ta nan zai fara ta da abin yake wa ka talafa hazihi al-firqatani wannan jama'u biyu sun yi sabani hal salla bi baitul maqdis amla shin wai ma da aka je baitul maqdis manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah anan ko bai ba fa hiya hadisu fa fi hadisi Anas wa gairuhu yazo a cikin hadisin Anas da wanin sa ma taqaddama min salatihi fihi abin da ya gabata na yin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wa an kar zalika huzaifata bin al-yamani huzaifata bin al-yamani ya musu haka ya ce a'a shi a fahimta shi ba a yi sallah a bakin a ƙasa ba. Wa ƙala, hamma yana cewa, wallahi ma zala an zaharil buraƙi hatta raja'a. Ya ce, ai wallahi da aka yi tahiyyar nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba a bayan buraƙa har ya dawo. A kan ta je a kan ta ya dawo, shi a ganin ya ba a hausa ba iya bai tulmaƙa da ake kuma a kan buraƙan nan a kan ta aka yi duk abin da aka yi kuma aka dawo, in ji shi. Ƙala alƙali wa faƙahullah, alƙali ya ce, wala haƙƙu min haza gaskiya akan waɗannan maganganu wa sahihu kuma zance mafi inganci insha Allah in Allah ya so annahu isra'u bil jasad war ruhi fil qissati kulliha cewa an yi isra'i da shi ne da jiki da ruhi a kissar gaba daya wa alaihi tadillul ayatu akan haka ne aya ta nuni wa sahihul akabari da hadisai ingantattu wal itibari da kuma lura ta mai hankali wala ya adilu an zahari an zahari wal haqiqati ila tawil illa inda al istihalati alƙali ya ce kai guda ka ta ku da wani hukunci yake ƙa'ida ta malamai ba a kaucewa abin zahiri na aya abin da ta nuni abu kuma haƙiƙanin al'amari illa a ila tawili a koma a yi tawili illa inda istihali sai yayin da ya zama an samu wani abu wanda bai da makawa misali in ga aya ƙarar da sai magana kan abu zai yiwu a tura wannan ayi kuma a koma ana tawili a ai in ga aya shikenan zance ya kare wai abin da yake nihi ga aya ta ambaci inda sidratul muntaha to ya za a su duk su rinsa ido ga barin kallon wannan aye kuma a zo ana wasu tawiloli yace kawai Allah yace inda sidratul muntaha mu batta manzon Allah ya je gurin kawai azan na lahiya in ta gali walaysa fil isra'i bi jasadihi wa hali yaqzatihi istihalatan yace to akun babu wani istihala ba wani haramci a cikin dan an ce manzon Allah sallama an yi isra'i da shi da jikinsa kuma a tsake me haramci ciki Allah ne ya isa yayi kuma yayi da isasshen bawansa ba shi kenan ba iz law kana manaman la qala bi ruhi abdihi alqali yace ai da a bacci ne to da Allah yace subhanallazi asra bi ruhi abdihi amma sai yace asra bi abdihi ولم يقل بعبده قوله تعالى ما زاغ البصر وما دغا da kuma Allah da yace ma zagal basur wa ma daga walau kana manaman inda a bacci ne lama kana fihi ayatun wala mu'jizatun to ai da ba a samu wata aya ko wata mu'jiza ba a ciki saboda me walamar tabadahu al-kuffaru kuma da kafare ba za su nisanci yadda da hakan ba wala kazzabuhu fihi kuma da ba za su sarefanta a cikin haka ba walartar da bihi du'afa'un min al-muslimina kuma inda a mafarki ne da rauna na musulmai ba za su yi da batun da sun san mafarki su ma za su iya yi wa bi tatanu bihi da ma ba za su fitinu da haka ba is domin mislu haza min al-manami la yunkiru kutankucin wannan abin da ya faru ai a bacci ba za a iya masa shi ba bal lam yakun zalika minhum illa wa qad alimu anna khabaruhu inma kana an jismihi wa hali yaqzatihi yace ba haka ba ai hakan bai kasance ba a gurin su su waɗanda suka yi riddan ba su yi riddan ba illa wa qad alimu fate sai saboda sun san anna kabaruhu labarin da shugaba ya bada inma kana fi an jismi an jismihi wa hali yaqzatihi ya kasance yayi ne da jikinsa kuma a wutsake shi yasa abin ya musu girma suka ga cewa a gurin su yana da wahala iz ma zakara fil hadisi a domin abin da ya ambata a cikin hadisin min zikiri salatihi bil anbiya'i na ambatan sallar da shugaba da annabawa bi baitul maqdisi a baitul maqdisi fi riwayata anasan arwayatan arwaya anas au fis sama'i ko kuma a sama ala ma rawa ghayruhu akan abin da wani sayar ruwaita wa zakara maji'u jibril lahu bil buraqi wa qabl al mi'raji ya kuma ambaci zuwan jibril buraqa da kuma labarin mi'raji wa istiftahi sama'i da buɗe sama fa yuqalu in aka zo za su shiga sai mala'iku su ce wa man maka wake tare da kai fa yaqulu muhammadin sai ce shugaba ne wa liqa'ihil anbiya'u daga me daga mu da shugaba ya da annabawa fiha a sama wa khabarhum ma'ahu da kuma labarin su da ya gudana tsakanin su da shugaba wa tarhibihim bihim wa tarhibuhum bihi da maraban da suka yi ma shugaba wa sha'anihi fi da salati da abin da ya faru na sha'anin manzon Allah a farlanta sallah wa muraja'atuhu ma'a Musa da kai koman nan da aka yi a cikin Musa fi zalika a cikin wannan waɗannan hujjojin sun nuna cewa a watsaki aka yi kuma da jikin sa yaje wa fi ba'da hadhihi al-akbar a bangaren waɗannan hadisai fa akaza manzo Allah sallama yana bada labari sai ya ce fa akaza ya'ani jibrilu biyadi sai jibrilu yayi riko da hannuna fa araja bi ila samai sai ya hauda ni zuwa sama ila qaulihi har zuwa inda yace thumma urija bi sannan aka hauda ni hatta zahartu bi mustawa har na bayyana a gurin da ake cewa mustawa asma'u fihi sariful aqlami ina jin motsin alƙalma a cikin sa wa annahu wasal ila sitil muntaha kuma cewa manzon Allah ya sada sitil muntaha wa annahu dakala jannata kuma ya shiga aljanna wa ra'a fiha ma zakarahu ya ya ga abubuwan da ya bada labari ko wannan yana nuna cewa ba a bacci bane ba qala ibnu abbas abdullahi dan abbas ya ce hiya ru'ya ainin ra'aha sallallahu alaihi wasallam la ru'ya manamin yace a wannan ru'ya da Allah ya ambata ta idaniya ne uru-uru ba ru'yar bacci ba wa an hasan fihi an an so daga hasan fihi a cikinsa ya ce baina ana na'imun fil hijiri shugaba ya ce ina nan ake shingiɗe a cikin hijir ja'ani jibrilu sai jibrilu ya zo mani fahamazani bi aqibihi sai zungure ni da sawunsa kumtu sai na miƙe fajalastu sai na zanna falam arashi da na miƙe he naga banga kowa ba fa urtu li farja'i sai na koma na kishin gida zakara zalika salasan ya ambata haka su uku fa qala fi salisati ana ukun sai yace fa akaza bi urdi fajarrani ila babil masajidi malaika jibril sai ya kama damtse na sai ya jana muka zo kofar masallaci ai muna zuwa fa iza bidabatin sai ga wata dabba wa zakara kabar bura'i sai ci gaba amintan labarin buraka kaga nan ma ai nuni da farke ne saboda shugaba a farkon hadisin ya ce ki shingide sai jibril ya zungure ni sai na tashi ai ban ga kowa ba na koma ya zungure ni na tashi ban ga kowa ba aka yi haka sau uku a na ukun sai ya kama hannuna sai muka fito bakin kofa sai ga buraka to ai in ma a baccin ne to an farka wa an ummu hanim an so daga ummu hanim binti abu dalibin tace ma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti ai ba yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face yana a cikin daki na tilka a wannan dare al-isha al-akita tace shugaba yayi sallar isha'i ta ƙarshe to nan ma akwai magana ai sallar aka ta an so wajen ira Isra'il to kuma ta ce Isra'i ta ƙarshe ta ƙarshe lokacin ai ba a farlanta sallah ba ma gaba daya to shine sai malamai suka ce abinda ake ni a'a farkon musulunci kafin Isra'i sallah biyu ake yi sallah sanda rana za ta hito raka'a biyu sallah sanda rana ta faɗi bayan haɗuwar rana raka'a biyu kayan hitowar ta raka'a biyu bayan haɗuwar ta raka'a biyu to ita kuma ma'anar isha'i ita ce dare sallar dare ta lokacin cin abinci to tana nihin sallatul isha'i din nan sallar da yake yi da magariba bayan an ci abinci ko kuma daidai lokacin cin abinci abinda take nihi kenan amma ba sallar isha'i wannan tamu mai raka'a hudu ba ita take nihi ba so lokacin ba a farlanta ta ba wa nama bainana yayi bacci tsakaninmu falamma kana qubayl al-fajr ai ana nan kafin hitowa al-fajr ahabbana sai ya tashe mu ahabbana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashe mu falamma sallar subha yayin da ya salla asbahi wa sallaina mu ma muka yi sallah kaga waccan sallar asbahin irin dai wadda ake yi kafin hitowa al-fajr din nan raka'a biyun nan to da ce wa sallaina fa to ai lokacin ba a farlanta ma kowa yin sallah ba kuma ta ce wa sallaina malamai suka ce tana nihin sai suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gyaggyara mai guri suka yi mai shirye-shirye ko kuma wata ma'anar wadda ba wannan ba ko kuma in sun ga yana yi suna bin ya su yi duk da ba faranta ba wallahu alam laqad sallaitu ma'akum al-isha bayan an gama sallah sai manzon Allah ya ce ya ummu hanim ya ummu hani laqad sallaitu ma'akum al-isha al-akhirata haqiqa nayi sallar isha'i da ku ta ƙarshe sallar dare da ku fama ra'aitu bi hazal wadi kama ra'aitu kamar yadda kuka gani bi hazal wadi a wannan wadi kuma jitu sai na je kadisi fa sallaitu fihi nayi sallah a cikin sa wato yana ne bayan sallar daren nan da nayi tare da ku jiya ko kuma ɗazu tunda alfijir bai hito ba yace to kuma an tahiya da ni na je baitul maqdisi har nayi sallah a can sun masallaitul gadata ma'akum al'ana kama rauna sannan kuma na yi sallar asbahi tare da ku kamar yadda kuke gani wa haza bayyinun fi annahu bi jismihi wannan bayyananne ne cewa da jikin sa yaje wani abi bakar an an so daga abubakar min riwayati shaddadu bin ausin daga cikin riwayar shaddada dan ausu anhu daga shugaba annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama lailata usriya bihi cewa shi sayyidina abubakar ya gaya ma shugaba sallallahu alaihi sallam a daren da aka yi isra'i da shi sai ya ce ma annabi alaihi salam dalabtuka ya rasulullahi albarihata na neme ka ya shugaba a jiya fi manamika a inda kake kishin gida falam ajrika ko da na neme ka din ban same ka ba in ji mala in ji sayyidina abubakar fa ajabahu sai shugaba ya ansa ne yace inna jibril alaihi salam hamalani ila al-masjid al-aqsa ai jibril jibril ne alaihi salam ya dauke ni muka tafi masjid al-aqsa kaga nan yana nuni da awtsake ne wa an umar radiyallahu anhu qala an an so daga umar Allah ya ji da shi ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallaitu lailata usriya bi muqaddamul masjidi na yi sallah a daren da aka yi isra'i da ni a magabacin masallaci summa da kaltus sakharata sannan sai na shiga wajen fan dutse fa na dutse fa iza bi malakin qa'imun ma'ahu aniyatun salasin sai ga wani mala'ika a tsaye ma'ahu aniyatun salasun tare da shi akwai kore guda uku wa zakara hadisa sai ci gaba da ambatan hadisi kaga wannan ma na nuni da cewa a wasake ne wa hadhihi at-tasrihatu zahiratu wannan abubuwa ne bayyanannu ƙarara gairu mustahilatun ba korarru ba ba ta hamilu ala zahira saboda haka a ɗauke su akan zahirinsu cewa a zahiri suke nihi kuma a zahiri manzan Allah ya je Isra'il wani abi zarrin an anso daga abi zarrin gifari anhu sallallahu alaihi wa sallama daga shugaba alaihi salatu wassalam yace furija saqafu baiti wa ana bi makkata an yaya rihin ɗaki na lokacin nan ina makka fa nazala jibrilu sai Jibrilu ya sauko fasharaha sadari sai ya buɗe ƙirjina sun magasalahu ya wanke shi bi ma'i zamzam da ruwan zamzam to ai wannan ma a farke ne eh alkali akwai kawo hujja ila akhir da ta hayya zuwa ƙarshen kissa sun ma akaza bi yadi fa urjibi sannan ya riƙe hannuna kuma ya hauda ni aka tafi sama wa na Anas an so daga Anas yace ataitu fan dalaqabi ila zamzama na zo sai ya tahi da ni zuwa zamzam fasharaha an sadari sai ya buɗe ƙirjina wani abi hurairata anhu an an daga aba huraira daga shugaba sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytuni fil hijri haƙiƙa na ganna a cikin hijr wa quraishun tas'aluni an masaraya quraishawa suna tambaya na game da isra'ina fasalatni an ashiya'a sai suka tambaye ni game da wasu abubuwa lam asbutaha ban tabbatar da yadda abubuwan nan suke ba fakaribtu kurban ma karibtu misal huqaddu shine hadisin da na bamu labari a farko sai nayi damuwa damuwar da ban taba damuwa irin ta ba akan wata tambaya eh shine wannan hadisin farafa wallahu li anzur ilaihi sai Allah ya dauko mana dakin a gare ni ina kallon shi ina bada jawabi wa nahawahu an jabir kwatankwacin wannan yazo daga jabir wa qadarawa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hakika Umar dan Khattab ya ruwaito Allah ya ji da shi fi hadisul Isra'i anhu daga hadisin Isra'i daga shugaba anhu sallallahu alaihi wasallam qala cewa shugaba alaihi salatu wassalam ya ce summa raja'atu ila Khadijata wa ma tahawwalat an janibiha sannan na dawo zuwa gurin sayyidina Khadija tana nan kwance yadda take ko jirki ta kwanciya bata yi bata juya a ba- ɗaya bangaren jikinta ba yadda na batta kwance haka na je na dawo kuma haka na same ta shi akwai zantuttuka da yawa na malamai dangane da shekarun da aka yi isra'i a cikinsu wasu sun tafi kan cewa shekara biyar ne kahin hijira wasu sun tafi kan cewa shekara takwas ne kahin hijira wasu sun tafi kan cewa shekara ɗaya ne ko biyu kafin hijira wasu suna ganin cewa sanda ma aka yi isra'in sannan sai tuna khadija allah ya mata wafati wasu suna ganin cewa a'a bayan an dawo ne ta yi wafati to shi yasa za ka rika jin maganganun suna shiga kuma suna fita saboda saɓanin zan ruwayoyi da suka zo da haka amma dai saboda kamala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikarsa an ce yana dawowa daga Isra'il nan kuma sai aka yi aure shine a lokacin aka aure sai ta na Saudatu ka san ita ce macen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aure ko ya fara tarewa da ita bayan wafatin sai ta na Khadija ko eh an ce abin da ya fara faruwa bayan wafatin sayyidina Khadija shine daura auren sayyida fa sayyida Aisha amma bata tare ba inda hi a Madina ta tare to bayan nan an daura auren ta bata tare ba kuma hi aka auri Saudatu Saudatu bintu Zam'ata alaihi musallatu wassalam to shi da dai za a yi ta jin maganganu suna shiga suna fita saboda sabanin da ake da shi na lokacin da hakan ta tabbata amma dai babu kokonto cikin faruwa hakan wallahu alam sannan shi abubuwan da ake karantawa na Isra'i din nan da Mi'raji da ma duk lamarin manzon Allah gaba daya to abin da yake nema shine imani da gargatawa saboda ba kisar Isra'i ba ce kadai take rikitarwa a cikin sha'anin shugaba alaihi salam komi ma likitarwa yake kan sha'anin manzan Allah. Misali, isa zuwan mala'ika sanda ana gurin halimatu da yanka ƙirjinsa alaihi salam da hito da zuciyarsa da wanke ta da maida ta. Kai ko a birnin likitocin duk duniyan nan ka taɓa jin inda ake yanke zuciyar mutum? A ciro ta? ko mutumin na nan dare, kuma yana ji yana gani, kuma yana magana shi ke ba da labari, kuma a maida mai kuma ya tashi ta hiye shi. Kai, ai komi na manzan Allah sallallahu Alaihi ai daban ne, ai abin ya wuce haka, ya wuce haka, sau da haka dai da abin da ake bukata shine imani kawai, eh shine imani, eh imani ake bukata, kada mu rika yadda da wasu abubuwa ko muna wasu wasi kan wasu, ko? eh na sha ba mu labarin misali da mutuwa da suma da bacci da mutuwa da suma da bacci ishara ce na yadda Allah ke yin ɗuyu na lokaci na gaya mana mutumin da ya ah, to he ma ga Qur'ani nan ya ba mu labarin ashabul kafi shekara nawa suka kwashe shekara fiye da ɗari uku amma kuma sun tashi wai daga wannan shekaru ɗari uku kuma suna waigewan ina kaza nasu ina kaza nasu wai me ya same ku ne ai dan dazu dazun nan ne ba dade wannan sai muka dan shiga nan muka dan kwanta kun bacci ya kwashe mu wai bayan sun shekara ɗari uku su an da lokacin ba san ma an yi ba sannan wanda ya suma in baka taɓa suma baka tambayi wanda ya suma ya baka labari da mutum zai suma ana gama sallar al'asar an ce assalamu alaikum he suma ta zo mishi wallahi in zai yi some hankalin shi bai dawo ba bai san abin da ake ciki ba yana dawowa in an da ya tuno abin da ake yi zai ce wai hakun hito daga masallacin an gama sallai to wace sallah kuma aka maka Allah kai da ka wuta ɗaya a sume haka nan mai bacci mutum in ya kwanta bacci a inda ba a iya gane rana ko dare kuma ba agogo ba zai iya gane wai minti nawa ya kwashe ko awa nawa ya kwashe yana wannan baccin ba bai sani ba ba dare ba rana a wurin kuma babu agogon da zai duba to saboda haka da sha'anin mutuwa da sha'anin suma da sha'anin bacci duka suna nuna maka ƙarfin ikon Allah ne yadda Allah subhanahu ta'ala ke naɗa lokaci ba tare da ɗan adam ma ya san lokacin ya riga ya wuce ba saboda haka abubuwan da ake bukata a cikin wannan kissoshi na Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'rajin sa da abin da ya faru da malamarin manzon Allah gaba daya shine sallamawa kawai in ta gabata shikenan komai ya tabbata Allah ya samu dace alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله